الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوا بركمو دا ساكي هدوا أدرسمو نبيو دموكي قباتروا na manhajna istinbat manhajul istinbat min alquran alkarim wanda Fahad bin Mubarak bin Abdullah ya rubuta wanda asalin shi majistar ne ko masters da aka rubuta a ƙasar saudiya wanda kuma littafin shi ne nake bi ina karantawa na gaban suna dibin lambobi su lambobin ba a kai gare su ba in an kai ga lambar za a gaya maka a lamba ta kaza waɗannan bayanan da nake kawo a cikin littafin ne kinan kamar da ni bayani littafin gashi gashi nan kinan sai waɗanda suke da whatsapp sai su ba da lambansu sai a tura musu littafi domin a kushe a cikin intanet muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan farko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To, inda darasinmu ya tsaya shi ne sharuɗan mai yin istinbati, malamin da zai yi istinbati muka ce ana buƙatar sharaɗi hudu. Na farko ya zamanto mai lafiyayyar aƙida, ya zamanto kuma ya san tafsiri na aya ingantaccen tafsiri, domin akan tafsiri ne ake gina istinbati. ya zamanto kuma ya san yaren larabci da kyau sannan kuma ya san hanyoyin da ake bi a yi istinbatu to idan muka duba cikin wannan littafi a safha ta ɗari biyu da talatin da takwas zuwa safha ta ɗari biyu da arba'in har ma zuwa safha ta ɗari biyu da arba'in da biyu ya kawo mutumin da bai hada waɗannan ba za ka ga istinbatin shi da tafsirin shi yana da illa shi yasa yake cewa wa inda ta'ammuli idan mutum ya kalla da kyau fil manahijil mukhalifa ga manhajoji hanyoyi da suka saba lil manhajis sahih fil istinbat wadanda sun ka saba ma manhaji ingantacce da istinbati من القرآن استنباط لغا القرآن فإنه يمكن حصرها في المناهج التالية za a samu wato ana iya sha makance ko a ƙididdige manhajoji da sun ka saba ma manhaj ingantacce a cikin manhaj guda wato uku kenan ya ce taliya waɗanda za su zuto guda uku ne manhaji na farko mu riƙe da kyau almanhajul harfi wato hanya ta istinbati ko ta tafsiri harfi wadda ake bin kalima kalima dibo idan ka ce za ka bi kalima kalima ba za ka fahimci nassi ba a'a za ka haɗa jumlolin nassi don ka fahimci abin da nassi yake son ya ce shi shi ya sako cikin ilimin tarjama akwai abin da ake kira at-tarjama al-harfiyya akwai at-tarjama bil ma'na in an ce at-tarjama al-harfiyya shine ka karanta kalima guda ka fassara ta sannan ka je ta biyu wannan ko karatu kake yi yanzu ne zaka samu tani kwana a'a ka karanta jumla in ta bada ma'ana sai ka fassara ta bai hana ka karanta harafi ɗaya bayan ɗaya ka ce wannan kalima ga abin da suke nufi wannan kalima ga abin da suke nufi wannan kalima nan harfiya ba ana nufin harfi harfi ba don harfi bai da ma'ana sannan sai ka zo sai ka ba da ma'ana to wannan manhajul harfi wa huwa al-mawqif al-harfi min an-nusus kaga mutun ya dauki nassi guda ya fassara kalmomin shi wa tafsiriha kuma ya fassara haka kama inda al-khawarij kama inda khawarij suke kuna da aikin khawarij ko so su khawarij manhajin su kenan da sun dauko nassi guda sai su bi kalmomin shi sai su fassara sai su ce sauran malamai duk sun ci amanar musulunci wa zahiriya da yan zahiriya su abinda zahirin nassi ya bayar ƙarara kullum shi za a aiki da shi a'a shi zahirin nassi shi ne asali amma sai an hankalta ma sauran nassoshi misali Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ni amana ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani ko ba karbani idza qumtum ila salati idan kuka tsayu za ku sallah fagsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku aya alwala kenan ko to zahirin wanga wannan aya abin da yake nufi sai ka shigo masallaci kai tsaye sannan zaka alwala domin Allah ce idza qumtum in ka tsayu zaka sallah to yanzu ka shigo sahun harko liman ya zo sannan kai alwallah sai malamai su cewa nan utliqal fi'l wa urida musharafatuhu wa muqarabatuhu ana nufin tsayuwa amma ba tsayuwa ake nufi ba a'a idan ka kusanci tsayuwa zuwa ga sallah sai malamai su ce maka abinda ake nufi da wannan aya idza qumtum ila salati idza aradtumul qiyama ila salati in kun kai niyyar yin sallah to ga yadda za ku yi don babu wani malami a duniya wanda zai fassara qur'ani ba irin fassara ta harfiya ba irin ta yan zahiriya ko ta khawarij ko ta yan qur'aniyuna da kuke ji manhajin su manhajin harfi shi ne mutum ya ɗauko zahirin nassi ya ce zai aiki da shi ko da ba zai ba da ma'ana ba wannan an jima ciye da shekara dubu akwai ɗan ƙor'ani yuna ba yau ne suka fara shi ne kuma manhaji na khawarij masu zuwa suna ɗaukar makamai suna kashe musulmi suna cewa allahu akbar shi ne manhaj na ‘yan zahiriya Allah ya ce a cikin suratun nahal fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim ni amana fa idza qara'ata alqur'ana a qara'ata in ka karanta qur'ani shine azzahirin qur'ani qarara sai a ce maka to kenan sai ka kare karatun qur'ani sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka yake a alqur'anin ci kuma rubuce wani malami ne da yake maka wannan fassara to kun ga ashe in ka ce zaka dauki almanhajul harfi dole naka kakkace qur'ani ka bata ma'anar qur'ani wannan shine manhaj na khawarij shine manhaj na zahiriya da kuma wadanda ake kira ƴan qur'aniyuna ka rike manhajin su kenan manhaji na biyu sai almanhaju ta'wili manhaj na ta'wili shi ta'wili kala biyu ne kalma ta ta'wili asalinta larabci ce daga ta'wil ne to warshi kuma yana karantawa ta'wili hamza yana yin tashbihinta sai a ce wancan akwai tawili gare kowa karan bane wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl sai hakur shi karanta hadha ta'wilu to wannan ta'wil manhajut ta'wil shi tawili akwai wanda ana yarda da shi idan ka saba ma zahirin nassi amma saboda wani nassi ko wani dalili to sai a karba in ka kawo amma haka kawai sai ka saba ma zahirin nassi kai tawili saboda ya gyara ka shi ba aidar da shi ba to wannan yace wannan masu yin wannan manhaji sune al-jahmiyya jahm bin safwan wani mutum ake kira jahm bin safwan shi ya kirkiro wannan sai ga aya karara sai ce ba haka ake nufi shi debo abin da ya mishi haka na kuma su ma yan qur'aniyuna ga aya qarara sai shi ya tsiya shi yanke farko shi yanke karshe sai shi ɗebo inda gai mai sai ta haka Allah ya ce to waɗanda abubuwa ba sabi bane a duniyar ilimi mun gane ko wal mu'tazila da kuma mu'tazila aqida ce ta mu'tazila ta tanda su ma haka suke yi ga aya suna gani amma bata dace da usulukin aqida su ba sai su yi kwana da ita da kuma ahlul kalam min mutaakhiril ash'ariyah yan ash'ariyah su ma wata aqida ce su ma suna tawili da maturidiyya wata aqida da ake cewa maturidiyya wa ba'd sufiyya da wasu sufaye waɗanda sun kai nisa cikin tawilin da sushi wa shi'a da kuma 'yan shi'a su ma suna mummunan tawili in kanta tafsirin 'yan shi'a wani lokaci sai ka yi dariya wani lokaci kuma sai bakin ciki ya kashe an gane ko tawilin 'yan shi'a an ka tambaye su idan mutum ya kashe mutum akan kuskuri zai yi azumi nawa faman lam yajid fa siyam shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah ko ba ga bane mu nan duk mallaman mu abin suke ba da fatawa shine zaka yi azumin kwana nawa 60 ko ba ga bane in mace ce mai haila in haila ta zo sai ta dauki ta dakatar da azumi idan haidatar zo sai ta dakatar da azumi idan haidatar dauki sai ta cigaba da azumi kenan ba a hankalta ma wannan don in an ce mata dole su yi azumi 60 jere to hatta kuma ga Allah ba za ta samu wannan ba tunda tana haida dan shi asu sun kace in ba azumi 60 an kace ba shaharai da Allah ce mota tabi'ai wata biyu jere kenan in kai kwana 30 misali in wata yi kwana 30 koko wata yi kwana 29 kayi wata nawa daya bayan wata ya fita sai kai azumi daya nawa kai 31 sai sun kace to shaharain mutatabi'ai wata biyu na ka hada don haka sauran in ka ga dama kari su duwa da ka ga dama koko a fatawarsu ka bari sai wata ya kai 29 sai ka ɗauki azumi in ka ɗauki azumi ka ini da shi sai an kaga wata kaga kayi shaharu gobe sai ka tashi da azumi cikin wancan sabon wata sai ka yi to kayi shaharai ne mutu tabi'i Allah wata biyu ya ce jiri to wannan tawili ba sabo bane a duniyar ilimi muna gane wannan da kyau to kun ji dai waɗannan da suke irin wannan tawili almanhajut tawili kina at-ta'wil as-sayyi al-fasid wa mutaakhir al-khawarij da khawarij na ƙarshe su ma suna tawili manhaji na uku da ya saba manhaji na ahli sunna bayan al-manhajul harfi da al-manhajut tawili sai al-manhajul batini manhaji na batini yan batiniya asalin shi mazhaba ce wadda 'yan falsafa na duniya su suka kirkiro ta sun ka ce duniya bi ce Allah ya yi akwai wannan duniya da muke cikinta akwai wata duniya can daban ta gaske munan jabuni akwai wata duniya can daban tun kafin suka alkur'ani to wasu da 'yan filozofi da sun ka sun ka ce wanga ƙur'anin da muka gani daban ƙur'ani da gaskiya shi na can daban to ina shi to su ne 'yan batuniya shi'a sai sun ka ɗauka sai sufaye su ma suka ɗauki wasu daga cikin suka ɗauki manhaji na batuniya wal ishari da tafsiri na ishara shi tafsiri na ishara ana yarda da shi idan bai saba ba mazhaba ta ahli sunna to amma su sufaye suka ce a'a akwai tafsirul ishari wanda shi abinda ake nufi istinbatin wani abu ne wanda bai saba ma alqur'ani ba amma su ko tafsirul ishari a wajen su sai gaskiya saba ma alqur'ani war ramzi da tafsiri na ramz na alama ar-ramzu da larabci shine alama yan ramziya shi ma mazhaba ce ta yan filosofi sai wasu sun ka kado ta cikin musulunci kuma sun ka ce da ita za su fassara qur'ani shi yasa kada kai mamakin jin wani tafsiri in wanda yake yin shi dan mazhabar ramziya ne sai ya zo ya doko ayar qur'ani sai shi fassara ta irin yadda ran shi ya bashi sai ya ce maka ina na shan giya haramun ne ko halatta sai ya ce maka to ai babu inda Allah ce shan giya haramun a cikin alkur'ani in ka ce Allah ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal shaytan sai ce ni fashtanibu sai ce Allah cewa na rabin sun cita Allah bai ce ba ka kusha shikenan ce maka nisanta dama an hudu cikin nisa idan ta karbu salata wa an tun sukara inda ka sallah ranka na ka sha giya amma ka sha abik dan ramziya ke muna gane to yanzu ya za ka yi shi kuma ayat qur'ani ce kai hujja kaka ce mai Allah ce fashtani bu yace maka a lokacin sallah an ka ce to kun ga irin wannan banna ba yau ne aka saba kawo ta ba game da fassarar nasoshi shi yasa muke son kusan irin waɗannan abubuwan saboda suna tafi yanzu turawa sun ce a sake yin karatu yadda za a sa shubuhuhi cikin alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wadda ta inganta da kuma shari'ar musulunci shi yasa kuke jin wasu abubuwa suna ta faɗo muna yanzu saboda turawan suke son a ɗebo abin da yake na da a sabunta shi a watsu kuma a sabo sabon shubuhi kuma a watsu ba qur'ani na kasa kama da shi ba da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to nan za a sadu shubha kana malami in baka san abin da zaka kafa ba shikenan ka bar shi sai ka ce mishi to ka ce Allah ya ce fashtanibuhu ko an san cigiya ba haramun bace to Allah ya ce gumaka fajtanibur rijsa min al-awsan ku nisanci gumaka kenan bauta ma gumaka ba haramun bane mun ce wani aka nisanci shi Allah ya kyauta to su waɗannan masu manhajul batini wal ishari wal ramzi i'tiqadi anna an-nusus laha tafsirun batin sai su ce nassi yana da tafsiri na koye shine batini mukhalifun wanda ya saba li ma'aliha adh-dhahirati ga ma'anoni waɗanda az-zahiri al-mafhumati lada sami'ina wanda duk wanda ya san ma'anar larabci ya san ma'anar nassi da yaji ya san ma'anar sai su maka ba shi yake nufi ba sai ce maka ai annabi sallallahu alaihi wasallama kahin a haishe shi shina cikin cikin iyaye ne yana sallah Allah ya ce maka tun zamanin annabi Adamu manzo Allah sallallahu alaihi yana sallah kahin ma ya shigo duniya in aka tambaye shi ina aya sai ce ai Allah ya ce wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina taqum ka dogara an gane ko ga wanda yake mabuwayi mai jinkai allazi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da kake tsayuwa wa taqallubaka fi sajidina da yadda kake jirkita a cikin tsatson masu sujada sai ce maka iyayen annabi duk sallar suke yi tun daga annabi adamu da ya hado cikin tsatson wanga shi cigaba da sallah da ya hado cikin tsatson wanga shi cigaba da sallah ha yazo cikin tsatson baban shi yana sallah sannan aka yi shi kuma cigaba da sallah kai kana nan kana bibin ba za a iya kutso maka da ɓalla ba ta inda baka sa tsammani ba Allah kai muni sarki ya ce to in sun kai haka sun ka juya ma'anonin nassi tuwafiqu usulahum al-fasida dan su dace da usulikin su na akidin su yace kama inda rafida kama yadda yake wajen rafida su ne in shi'a ana kiran su shi'a ana kiran su rafida wal batiniyya da yan batiniyya masu cewa lafazin da muka gani daban ma'anan nassi daban sun ka ce wal falasifa da ‘yan falsafa filozofi yaushe mutumin da ya ce babu Allah kuma shi zai fassara mana ƙwar'ani ɗan falsafa wa galibi sufiya da mashi rinjayen sufaye ba duka ba rinjayensu sun tafi cikin wannan tafsiri na batuni da ramsi wa ahalul hadasa da ‘yan hadasa rike wata mazhaba ta bata jima da bayyana ba kamar shekara 200 zuwa 300 ɗan hadasa sun kace babu wani tafsirin qur'ani sun kace babu wani abu da fiqhu da tafsiri da hadisi sun kace duk ba ilimi na ba sun kace abinda ake ce ma al-ilmu ma la yakhtalifu fihi shakhsan abinda mutum biyu ba sa sabani wala yatanaqahu fihi kabsha sun kace rago biyu ba sa mi ba sa karo da juna wai ma'ana ana nufin ba a rigima akan shi sun kace abinda ake ce ma ilimi shine kaman mathematics shi yasa malamai yanzu suke cewa a daina kiran tafsiri da ake fassara inda qur'ani ya bayani waɗansu ayoyi na halitta a bar kiran shi tafsirul ilmi domin in kace tafsirul ilmi to wancan tafsiri da da hadisai da sauran magumu mata shi ko tafsirul jahili kaga da nan sun kafa sun ka samu kanta sai dai ka kira shi at-tafsirul kauni lil ayat sun kace misali 1 plus 1 égal combien égal 2 da mai yin faransanci ko sai an ƙara ɗaya nau za su baka wahid za'id wahid 1 plus 1 2 sun ka ce to in an ka zo nijar an ka faɗi haka nau za a samu biyu to in ka ta amerika to in lasana an ka ce haka da ba sun ka ce to wannan shi ake ce ma ilimi amma tafsiri sai a ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza kaga maganganun sun yawa hadisi a ce maka wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza sun yawa shari'a hukunci a ce maka maliku ya ce kaza shafi'i ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza ahmad bin hanbal ya ce kaza sun kace kai hada laysa bi ilm hada hada ibaratu an thaqafa wai kawai thaqafa ce wayewa ce sai in culture general to duka waɗanda abubuwa 'yan ta'addan duniya suna nan suna na da akwai su na yanzu kuma akwai sababbi shi yasa ɗaliban ilimi mu tashi game da sanin duniyar yau mu san nassoshi mu san shari'a mu san aƙida kuma mu san duniyar da muke cikin ta magabata da sun kai raddi ga waɗansu masu mummunan aƙida na zamanin su to mu ma muna da waɗansu waɗanda sun ka bayyana a wannan zamanin aikin mu ne mu musu raddi to in ba mu san su ba ya za mu musu raddi an gane ko yawwa wa ghalibu sufiya wa ahlul hadatha hadatha wata mazhaba ce wanda suke cewa kowa shi wai zan a ce akwai wani malami mai tafsiri babu shi kawai in dai kana jin larabci kai ma kai tafsirin ka ka gane abin da aka mishi Allah shi mu sani shi yasa ƴan ramziya suna da hatsari kwarai da gaske da su da ƴan batiniya da su ne yanzu kuna jin waɗansu mutane sun bayyana cikin sufaye da ake kira ƴan haƙiƙa kuna jin su ko to ‘yan batsiniyan na sai sun ka canza maka su suna sun kuma daga su ‘yan hakika. Wai hakikanin nassi daban, abinda muka karantawa daban, sai su ce maka da an ka ce, Sallah wa aqimus salata ba ana nuhin ka duka kai rukuni ba. A'a sallah kawai kawai ka yarda da akwai Allah. Shi ne sallar da ake nufi. To in kun ka ta yi ƙasashen larabawa irin ƙasar Siriya, waɗannan mutane ‘yan falsafa suna da yawa. ‘yan shi albatiniyyar alawiyya suna da yawa. sai su ce maka duk wannan ƙur'anin su ba su salla ba su zakka ba su azumi ba su komi sun ka ce ku gane bane haƙiƙanin nassi ne ku gane ba shi sa kuke wannan wahala Allah ya kyauta su ce maka da an ka ce annabi Musa ya kashe yaro ko ba ka ba da kuma katanga da tada da kuma jirgin ruwa da ya fasa sun ka ce ina annabin Allah bai banna sun ka ce wannan cikin mafarki ne annabi Musa ga wadannan abubuwa ko su ce maka ramzi na alama ta kawai Allah ya nuna maka eh wai alama ta Allah ya nuna maka wani abu tana yiwa kana ganin shi yana da kyau amma bai da kyau a zahirin shi yana da kyau shine abin da ake mishi wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sai to wannan shine abin da ake mishi kamar ba kan kawo to muna ina ya ku ɗan uwa ina ɗaliban ilimi ya muka fuskanci waɗannan mutane Allah ya taimake mu to yanzu za mu shigo abu na gaba shine ash-shurutu al-khassatu bil ma'na al-mustanbat in an ka ce za a yi istinbadi akwai sharadi na nassi yanzu ba mun faɗi na wanda zai yi ba to shi ma nassin da za a yi istinbadi yana da sharuɗa ba wai kawai da an ce qur'ani bane sai ka ce do aya za ka fada kai istinbadi ba haka ke nufi sun ka ce salamatul ma'ana almustanbat min mu'aridin shar'iyyin rajih ya zamanto ma'anar da kai istinbati salama ta kukuta daga mu'aridin shar'iyyin wani nassi na shari'a rajih wanda ya rinjaya tana yiwuwa ka karanta larabci ka fahimci wata ma'ana ma'anan nan da ka fahimta ashe ta saba ma wata aya ko ta saba ma wani hadisi to kaga kai baka kai Allah sanin Qur'ani ba don magana Allah ce kai baka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba sanin ni sanin Qur'ani to duk abin da ka gane in ya saba ma Qur'ani ko ya saba ma hadisi ko fahimtar magabata to kai ne kai kuskure ba sani ko mun fahimta ba na biyu أن يكون بينه وبين اللفظ لفظ ارتباط صحيح يا ضمنتو ما أنت كغاني tsakaninta da nassi akwai kulluwa muna ganewa kai ya zamanto inda aya ta yi daban inda istinbadin ka yi daban muna ganewa yanzu kun ga wanga mutum da anka ce ya halatta ai rawa yace ya halatta an ka ce yana dalili ya ce Allah ce urkud bi rijlika annabi ayyub ya dauki kafa shi ya buge kasa kinan rawa kenan kaga ita aya inda ta yi daban shi kuma inda ya daban domin shi bai da lafiya ne aka ce ya bugi kasa da ruwa su fito ya sha ya samu lafiya kai ku kama da mu da shi rawa in an ka dauki wagga fatawa tashi an kai amfani da ita kaga duk matasan mu sai su koma rawa da wagga ne sai ga mutum yana iddi'a'in ilimi yana cikin ɗaliban shi ana kada mishi ganga yana rawa don an ce urkud bi rijlika Allah ya kyauta. Abu na uku cikin sharuɗan nassi a yi istinbaɓi ƙarƙashin shi an ya kuna min malin ra'ayi fihi maja ya zamanto abin da ra'ayi yana shiga. Suna ji da kyau? Abin da ra'ayi bai shiga ciki ba a iya yin ishtihadi to ba a istinbaɓi ƙarƙashin shi. Wanga bari in ba ku misali. Waɗansu birma mu ce waɗansu ƙattan ƙaddara sai sun ka ce ƙur'ani ya bayyana lokacin da ƙiyama za ta tsaye sai ka ga wani mutum ya zauna mun san haruffa irin su aliflamim aliflamim sod kaf haya ayin sod sai sun ka tattaro waɗannan haruffa kun san waɗannan haruffa ana littafi da su cikin littafin abajada sai sun ka ce in ka hada da na bakara da na ali imrana da na arafi sun ka tattaro nambobi sun ka ce in ka hada su za su baka ranar da za a yi kiyama to ita ku kiyama bi Allah ya ce saqulat fi samawati wal ard ba wani mahaluki wanda sai lokacin da kiyama za ta tsaye to kaga wanga ijtihadi da sun kai sun kai istinbadi ya zama yanar hayaniya domin abu ne wanda ra'ayi bai shiga ciki ba wanda ya isa isa lokacin da kiyama za su sai Allah kuma wannan kafirci ne ma don karyata Allah ne amma wani in ji labarin wannan sai ce an samu wani mallami ya ce an san lokacin da kiyama za su yi cikin Qur'ani kai ba mallami na ba suna ne kahi tunda ya karyata Allah wanda ya karyata Allah kuma mu ba mu ji shakka mu ce mai kafiri ne ba sani ko mun fahimta ba to yanzu a safha ta 279 cikin wannan littafi ya yi bayanin abubuwa guda biyu ba mu sani ba ko lokaci zai ba mu dama mu ɗauke su ko kuma ba zai ba mu dama ba don da gare shi babi guda ya saura sai a shiga cikin aiki albabu salif turuqul istinbat min alquran hanyoyin da ake bi a yi istinbat kun ga wanga abu ne mai muhimmanci ka san hanyoyin da ake bi domin da haka ne ba za ka yi gardama ba da malamai wa asbabul inhiraf fihi da dalilan da suke sa mutum ya karkace wajen istinbat wadanda abuwa ne masu muhimmanci to mu zo mu bayanin turqul istinbat wadanda hanyoyi ne ake bi hanya ta farko طرق الاستنباط من القرآن الكريم المبحث الأول الدلالة الثاني طرق الاستنباط من القرآن شيني نفرق الدلالة كلمة دلالة كريكي ana cewa addalala kuma ana cewa addilala kuma ana cewa addulala sunansu musallasul lughawi muttahidul ma'ana rike da kyau kalmomin larabci ne wasalin su yana canzawa amma ma'anarsu ba ta ni ba ta canzawa shine musallasul lughawi muttahidul ma'ana addalalatu addilalatu addulalatu amma akwai musallasun lugawi mukhtaliful ma'ana wanda in wasali ya canza ma'ana tana canzawa to shi wancan na farko wanda ma'ana ba ta canzawa kamar wannan din baka labari ad-dalalatu ad-dilalatu ad-dulalatu shi ko wanda ma'ana take canzawa misali al-qastu al-qistu al-qustu al-qastu shine adalci Allah ce alƙasƙu shi ne zalunci in an kai mal ƙafin fata wa amma alƙasi kuna wa kanu da jahannama haƙo alƙisƙu kuma shi ne adalci wa na za'ul mawazi na alƙisƙa da yau mil ƙiyamata falatu zulamurar sosai alƙisƙu kuma shi ne turaren wuta dukkan an rubuta ƙafin sinu ƙa'ul ka ta zuwa fassara to ita dalalar nan malamai sun fassara ta abinda ake cewa dalala sun kace huwa kaunu shay'i bi halati shine abu ya kasance wani hali yalzamu min al-ilmi bihi yana lazimtar in an san shi al-ilmu bi shay'in akhar sai a san wani abu kalima ta dalala tana nuna abinda zai nuna maka wani abu in ka san wannan abin to za ka san wancan akwai ta cikin ƙul'ani wa harramna alaihi al-maradi min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun shi min lafazi yana nuna maka yana kai gare ka kai gare ga sanin ma'ana kenan in ka san ma'anar lafazin zaka kai gare da kai ga sanin ma'ana ka ji ma'anar dura to amma sai sun ka ce ita dalala tan qasmu dalalatu bi hasbi dali ila sittati aqsam ita dalala game da abinda take nunawa ta kasu gida shidda kaga wanda hanya ce dan ka san yadda ake istinbatu to guda shiddan nan ba duka ne suke da alaka da ni ba da istinbatu bari mu ji su guda shiddan nan sun ka ce faddalu abinda yake kai ka kasan wani abu shine addalu addalu alal khairi ka fa'ilihi kamar da cikin hadisi da mazuko sallallahu alaihi wa sallam sun ka ce akwai faddalu imma an yakuna lafzan tana ruwa ya zamanto lafazi abinda zai nuna maka ka kai ga sanin wani abu tana yi wa lafazi ne kalima ce wadda za a faɗa kamar lafzu sama'i ya an ce as-sama'u lafazi ne in an faɗe shi ya dullu ala al-jarm al-ma'hud in an ce na al-jarm ba ana nufin ta'addanci ba ana nufin a'a wata halitta jiki wanda ana ganin sa shine al-jarm aw ghayra al-lafzi ko ko ya zamanto abinda zai nuna maka wani abu ba lafazi ba ne ba kalima ba ce sun ka ce ka dalalatin dukhan alamna kamar yadda hayaki yake nuna akwai yi akwai wuta idan dai kaga wuta sama aka ga hayaki sama me yake nuna ba ka gane ai ba lafazi bai ma magana ce akai to sai sun ka ce kenan akwai allafzu akwai gairar lafi sun ka ce wa kullum minhuma kowanne daga cikinsu kenan da dalalatul lafi da gairar lafi bi itibari jihati dalala ta fuska abinda yake nunawa wa mudrikiha da wanda zai fahimta abinda ake nufi na dalala imma an yakula dalan bil wad'i zai ruwa ya nuna maka shi bil wad'i ta fuskar yadda an ka azala fazil da an yi magana mutane sun san shi aw bi tabi'i ko ko ta tabi'a aw bil aqli ko ko ta hankali kenan akwai abinda wada'i na in an ce wada'i kamar mutane sun san wannan abin sun aza shi akan wannan abin shine alwada'u kaga in an ka ce zaki duk bahaushe ya san wata dabba ce hausawa suke rihi da zaki aw bil tab'i koko da ɗabi'a akwai abinda ko lafazi ne ko ba lafazi bane ta fuskar ɗabi'a ake gane shi aw bil aqli koko ta fuskar hankali zan ba ku su ɗaya bayan ɗaya bari mu ji misalan sun ka ce dalalatul lafzi wad'an wad'an lafazi ya baka ma'ana akan abinda an ɗora wannan lafazin akan wannan ma'ana ka dalalatu lafdin rajuli alal insanil kabir yan an ka ce ar-rajul me yake nunawa mutum namiji mai girma kaga wannan duk mai jin larabci ya san larabawa sun dora kalima ta ar-rajulu akan mi al-insanul kabir namiji babba wal mar'atu yan an ka ce al mar'atu da larabci duk balarabi mai jin larabci in ka ce mai mar'a ya san mace babba ake nufi kamar asad zaki da an faɗi zaki an san alhayawan almuftaris dabba ce mai mai farauta kamar an ka ce al'insan ɗan adam shi ne alhayawan annafi dabba ce halitta ce wadda Allah ya mai rai shi ne hayawan don ba dabba ake rufi ba annafi wadda take magana duk da yake wannan magana da suke cewa dabba ce mai magana wannan a wajen malamai ilmul kalamu a a dabbobi ma suna magana Allah ya ba mu labari hudu hudu yayi magana da Annabi Sulaiman ko ba ka da bani dan haka cewa hudu hudu bai magana mu yarda ba dan mu Allah za mu gaskatawa ba kai ba in kai ka haukace to wannan dilalatul lafzi wad'a sai dilalatul lafzi aqlan akwai lafazin da za a yi furuci amma ta fuskar hankali zai baka ma'ana misali kada lalatu kalamil mutakallimi min wara ijidarin ala hayati idan ka ji mutum yana magana ko da baka ji abin da ya ce ba wannan yana nuna ma mutumin nan yana raye ko baka ji abin da shi ka faɗi ko baka nan bane wanda bai raye yana magana kaga ko da kus jiya to ka san mutumin nan da bai shine dilalatul lafzi aqla sai kuma dilalatul lafzi taba'an lafazi yana baka ma'ana ta fuskar dabi'a sun ka ce ka dalalati anini al'anini alal maut kamar nishi in ka ji mutum na wayo Allah wayo Allah wayo Allah shi na nuna mi bai da lahiya katon kaddara mai cewa mallaman nan sun sha ma mutane kai kuma cewa a kai a faɗa ma Allah ka so ne kace mai don Allah sai ce ta ka sama kake kawai komai in Allah ciwo wa ciwo tsara ta ta gwamci ce ka shi na wayo Allah mm mm wanda abu shi ke nuna ba babu lahiya wa dalalatu surahi ala al-musiba idan mutum ya yi kuwa ya ce wayo ni wayo kai na yana nuna mini musiba ta sarko mishi to kaga lafazi ko ya bada ma'ana wada'an ko aqlan ko taba'an sai abu na biyu shine dalalatu ghayrul lafzi yanzu da lafazi na mun ka basuwa abinda ke hitowa bakin dan adam ko ya baka ma'ana wada'an ko aqlan ko tsaba'an to in ba lafazi bane abu ba magana bane to shi ma yana da uku dalalatu ghayrul lafzi wad'an akwai abin da yana nuna maka wani abu hakka gane ma'ana amma ba lafazi bane wad'an ta fuskar dorawa da ka'ida da ittifaki misali sun kace ka dalalati al-mufhimat al-arba'a abubuwa guda hudu suke sa dan adam ya gane abubuwa guda hudu ba mu san su ba bari mu ji su alhattu rubutu yanzu kun ga qur'ani ai an rubuta shi ko sai ka dauka sai ka karanta kaga rubutu ba magana bane amma in ka karanta in kana da ilimi za ka gane wal isharatu da ishara yanzu in yi maka haka shi yake nuna wa eh kaskayi baballa ko ko a'a sai nace ma kana shan ruwa sai kai min haka ai ba kusurmi ba ka shaba amma da kai haka na gada da kake nufi wal'uqad da al'uqad nan uqad ba wancan kulli ba wa min sharri nafasati fil uqad ba shi yake nihi anan ba nan uqad ana nufin a'a wato aqdul asabi lankwasa ƴaƴan yatsu ko tankwara su sai da inni haka ka gani amma ai ba magana ne ko ko ni maka haka tara tun da nan biyan nan hudu na hidda guda sannan wan nusab nusab abinda an ka kafa yana bada ma'ana wanga dai bai san shi tuki galibin shi da abinda an ka kafa da kaga wani abu yana nuna maka akwai kwana da kaga nan mota baka nan mota baka yana nuna maka kana iya wuce mota nan mota baka nan mota ja ba a wucewa akwai hatsari to wannan ba da magana an ka gaya maka ba amma da waza abu ne wanda yau duniya ilimin tuki har ya kai an san da wannan to kaga yi su guda hudu al-khattu wal isharatu wal uqadu wan nusab an gane ko yawa sai dalalatu ghayru al-lafzi aqlan yanzu nan wad'an ne abinda ba lafazi bane amma a hankali yana bada ma'ana abu ne in hankalinka ya gane shi to zai nuna maka akwai wani abu kenan ba lafazi bane amma a hankali zaka gane wani sun ka ce ka dalalatul masnu'ati ala salihiha ababen da an ka kera suna nuna akwai wanda yi wanda ya kera su wa dalalatul alami ala mujibihi duniya halittun duniya suna nuna akwai Allah don halitta ba ta yi kanta ba kina akwai wanda yi ta shi ne Allah in dai hankalinka bai yarda ba yanzu salunan nan za ta iya kanta mota tana iya kanta jirgin sama yana iya kanshi to ya hanka aka samu la'adin babu wanda yi shi kaga a hankali yana nuna maka duk abin da Allah halitta da akwai Allah shi yasa sun ka ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid an gane ko wa huwa al-bari jalla wa ala shine Allah subhanahu wataala shine halicci duniya wa dalalatu dukhan ala an-nar hayaki yana akwai wuta abu na karshe wanda zamu dauka ɗan uwa as-sa'i wato kinan dalalatu ghayru al-lafzi tab'an in an ce tab'an ya kai karshe ai adatan al'ada in abu ba lafazi bane amma a al'adance yana da ma'ana sun kace ka dalalatul humrati ala al-khajr in an ce humra nan ja ake rufi in an ka ce in huskan mutum ta yi ja yana nuna ya yi kumya wasufra alal wajen huskan mutum in ta koma ɗorowa tana nufin mi ya ji tsoro to wannan abu ne na larabawa domin ba mu cewa huskan mutum ta yi ja muna nufin ya yi kumya ba mu cewa huskan mutum ta yi ɗorowa muna nufin ya ji tsoro amma su aujin su haka nan amma duk ga mutum ya yi haka ya bude ido ya nuna ya ji tsoro ko ya yi mamaki in kaga mutum ya yi haka yana nuna ya ɓata rai in kaga mutum ya yi haka ya nuna akwai matsala to waɗannan su ne wato dalala guda uku ke dalala allafziya wa gairar lafziya sannan allafziyan nan imma wad'an wa imma aqlan wa imma tab'an aw adatan wa dilalal ghayral lafiyya imma wad'an wa imma aqlan wa imma tab'an aw adatan kaji dalala yadda malamai sun ka kasa ta nan ya kamata mu dakata saboda ga dukkan alamu lokaci ya karato gobe idan Allah ya samu da cikin masu rayuwa za a zo sai ayi bayani wato abin nan turuqul istinbat hanyoyin da ake yi ayi istinbat kowanne sai mu ba da koda misali guda guda ciki daga nan sai mu shiga cikin karatunmu idan Allah ya kaddara nan ya kamata mu jaburki abinda muka faɗa ga manto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh